الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس ashirin da shida ga watan zulƙa'ada hijira 1447 wanda ya muwafaka da sha hudu ga watan biyar shekara ta 2026 za mu ci gaba da karatu na nahau a littafin mu mai albarka a turfatu fin nahwi ta muhammad ibn ahmad ibn abdulhadi rahimahullah za mu tashi a shafi na hamsin da tara babu tasgiri kuma wannan shine darasi na arba'in daidai wannan babu ya kunshi bayani akan at-tasgir at-tasgir fil lugha shine at-taqlil eh ja'alu shay'i qalilan wata haƙir ja'alu shay'in haƙiran shine ka sanya wani abu ya zamo kaɗan ko ka sanya wani abu ya zama kaskantacce to shi ake kira da at-tasghir to usulubi ne na larabawa wani zubin suka yi shi saboda litta kalili din don a nuna abin bai da yawa kamar yadda za mu gani cikin misalai wani zubin kuma sukan yi shi litta haƙiri din don a nuna wannan abin kaskantacce ne wani zubin suka yi shi litta ƙarib akwai al'agharat da yawa wanda shi a sheku abdullahi ya kawo su a littafinsa alhisnin rasi kuma mu yi ta bayani a kansu karatunmu na tufatul wardiya an yi bayani sosai a game da su to saboda haka wannan kenan amma kuma malamai sun sa ƙa'ida da sharaɗi cewa shi a tasir da ba ana yi ne layin sunaye bai da alaƙa da fi'ili ko harafi amma duk wani suna da shari'a ta nemi a girmama mai wannan sunan to ba a tasgirinsa shi yasa ba a tasgirin sunayen Allah ba a tasgirin sunayen annabawa ko na mala'iku ko alƙur'ani duk wani suna da shari'a ta nemi a girmama to ba a tasgirin shi an gani yawwa shi a suyuti a littafinsa hamul hawa ne ya yi wannan tambihi haka nan kusa-kusa ko littattafan zamani kuka samu irin su shazal arf ya yi wannan magana to sai mala ya ce iza saggartar lisma idan za ka yi taskirin suna to ga hanyar da za ka bi fadumma awwalahu harafinsa na farko ka yi masa damma eh ka canza masa wasali sai ka mai sai da damma ɗinsa wannan shine ƙa'ida formula ta farko da zaka kiyaye eh bai da wahala shi tasgiri wazid sai ka ƙara abu na biyu kenan ba'da sanihi ya an sakina to sai ka ƙara ya'un sakina bayan harafinsa na biyu shi na farkon kayan masa damma to sai ka tsallake na biyu sai ka ɗauko ya'un sakina sai ka aza gaba gare shi shi kenan ka gama iya karatun kenan ba inda ka fahimci wannan to duk suna da aka baka za ka iya bi za ka iya tasgire shi to yana da ma'aunai guda uku an gane duba da sunaye kala-kala ne wani sunan sulasi ne wani sunan ruba'i ne wani sunan ma ya haura ruba'i to duk suna sulasi ma'auninsa daban e, fa'ailu shine ma'auninsa duk wani suna wanda haruffansa uku ne to ma'aunin da za ka mai sai za ka yi tasgiri za ka yi amfani da shi shine fa'ailu fa'ailu za ka yi amfani da shi in kuma ruba'i ne fa'ai'il fa'ai'ilu kenan fu'ailu ruba'i kenan in kuma ya haura ruba'i kila ya zama humasi ko sama dai ga haka to fu'ailun fu'ailun to waɗannan ma'aunan ka haddace su duk suna kowane iri ne an ka baka shi duniya inda ka fahimci waccan formula ta farko kuma ka haddace waɗannan ma'aunan kawai abin da ake so sunan ka kalle me ya adadin haruffansa in sulasi ne an faɗa in kuma ruba'i ne haruffansa ko da ziyada aka yi masa in dai sun kai hudu to gana shi in sun kai biyar ko saboda haka gana shi to bari mu shiga cikin misalin da mala ya kawo ka kaulika kamar zancenka fi ka'abin ka'abu ko akwai suna ka'abu eh suna ne ma na sahabin annabi ko mahaifi ga sunan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ubayyu ibnu ka'ab haka kuma akwai sahabi ka'ab ibnu malik to ka'ab eh haka kuma a larabci gefen kafa duddugi ana kira ne da ka'ab haka duk wani abu mai tsayi haka wanda ya taso sama shi ma ana kira ne da ka'ab a lugar larabci siyaƙi shi zai tantance to idan za ka yi tasgirin ka'ab sai ka ce kwa'aibun kwa'aibun fa'ailun shi kenan eh kwa'aibun yawwa wani suna ko da mamnu'un ne min sarf da kame tasgiri to tsara munsarifan yanzu ya tashi daga wafi rajulin sai ka ce rujailun fa'ailun yawwa kaga ka duba rajulun wafi rajulin da ka'abin duka harufansa ako ne sulasi ne yawwa to duk wani suna inda ya sulasi ne kawai wannan ma'aunin za ka aza masa akwai wahala? babu wata wahala wafi dirhamin in kuma darhami ne kuɗi sai ka ce doraihim doraihimun kenan eh yawwa shi ka'ab ko rajul da aka ce rujail zai iya ɗaukar ta haƙiri zai iya ɗaukar wani haka to amma kaga doraihim littakali za ka yi cewa indi doraihimun akwai wasu 'yan sulalla a wurina ba yawa kenan babu yawa kenan ko to kaga dirhamin da ya ce wafi dirhamin kaga harufa nawa ne kaga hudu ne to kaga ma'aunin durai himun sai ya koma mi fa'ai ilun kaga ba wata wahala wafi dinarin in kuma dinari ne shi darham shi ake yi da azurfa dinari shi kuma shi ake yi da zinari to dinarin sai ka ce mi eh dunainirun dunainirun kaga dinari harufa nawa ne biyan ne a karama kalla yawwa biyan ne to kaga dunainirun fu'ailun eh kenan ka ko ne an baka mi misalin shi an baka misalin na sulasi an baka misalin an baka misalin kumasi wata kulu za ka ce fi jabaliyun wanda aka jingina ga dutse jabaliyun sai ka ce mi eh? jubailiyun aga jabaliyun harufa nawa ne eh biyan ne to kaga jubailiyun fu'ailun fu'ailun ko ba haka ba to haka wa fi hamra'a gaba ka ce imra'atun hamra eh matan na ai jawur take to hamra sai ka ce humaira'un fu'ailun aga hamra saboda khumasi ne ba ruba'i bane to kaga ma'aunin humaira sai mi dole ya zama fu'ailun eh to humaira tasgiri ne asali hamra'u eh shine asali an gane yawwa wa fi talhata haka ga sunan talha sai ka ce mi tulaihatun eh tulaihatun fu'ailu hmm harufa nawa ne to ka gani to kakka rikice kakka ɗauko na kumasi ka aza masa to babe ne mai matukar sauki yana daga cikin abuwa na tasrif shi bai cikin babukan ilimin nahawu amma dai wasu malamai na kawo shi ne saboda bai da wata wahala sosai amma asali a tasgir fi ilmi tasrif amma kuma da yawa daga cikin malaman nahawu suna ɗauko shi sai su sa cikin babuka na nahawu to bai da wata wahala sai ka je yanzu ka yi ta tara sunaye kowane sai ka yi ta zirinsa amma dai kaka ɗauki sunan Allah ko sunan annabi ko sunan mala'iku ko sunan wani littafi na Allah su haramun ne a yi tasgirinsu haramun ne duk ba a yi duk haramun ne ba a tasgirin masallaci ko sallaci eh to sai shi faɗi mi an manufashi eh sai shi bayanin don mi yasa ya tasgirin dole ne sai ya yi sai ya faɗi asali ko duk wani abu ba a tasgirin ba a tasgirin masallaci eh yadda wasu ke cewa ɗan masallaci kuskure ne ko ‘yar sallan kuskure ne haramun ne duk abin da ake nema haka su malaman larabcin suka waɗanda suka damu da shari'a su a suyuti shekhu abdullahi duk sun yi bayani duk sun yi bayani wasu sun faɗa wannan kuskuren to da aka yi musu raddi sai suka ce wai a ai cikin tasgiri ko cikin manufofin tasgiri wai akwai a tasgiru littazim don girmamawa ya ce to ai wannan tafka da walwala ne abu ne kana son ka karanta shi kuma a daidai lokacin wai kuma kana son ka girmama shi zai yi girmamawa da wulakantawa to kaga wannan tafka da walwala ne to cikin manufofin tasgiri babu litta'azim eh babu ba a tasgiri litta'azim sai dai tausayi shi ma ana yi kamar bunayya ana yi lil ishfaq na shi na ƙur'ani ko ya bunayya kaga an samu tasiri a ƙur'ani kenan shi ɗaya na yabu ne yabu ko akwai wani banda wannan tasiri akwai wani a ƙimis salata ko babu listifhami to sai babe na usulubun listifham a listifham ma'anarsa ƙwalabul fahami abinda baka gane ba sai ka nemi sai ka nemi ganewa shi ake kira al-istifham wannan sinin din ta nema ce daga al-fahm ne to al-istifham shine atlubul fahama ina neman in fahimta to abinda ake kira tambaya kenan tunda al-asal ita tambaya ana yin ta don a nemi sanin wani abu wa hurufuhu salasatun to haruffan da ake tambaya da su guda uku ne shi su fahami yana da adawat akwai harufa guda uku ne akwai sunaye za a yi magana a kansu akwai kuma zuruf zarful zaman zarful makan wannan nau'uka su ake kowane ana iya istifhami da shi to su harufan ga su alhamzatu wa am wa hal wannan su ake tambaya da su in za ka yi tambaya da larabci to ko ka yi amfani da hamza ko ka yi amfani da am ko ka yi amfani da hal kamar yadda zai kawo misali wa tastafhimu kuma za ka iya neman ganewa ma'ana za ka iya tambaya bi asma'in da wasu sunaye wa zurufin ko zuruf shi ne zarful zaman ko zarful makan falasma'u su sunayen irin su man wa ma wa ayyun to wannan duka ana tambaya da su kuma duk sunaye ne an gane kenan kaga adawatul istifham kashi-kashi ce akwai suna akwai harafi wa zuruf su kuma irin su aina wa anna wa mata su ma ana tambaya da su wa zalika ka kaulika wannan kamar zancenka a bakrun indaka am amrun daga ƙwararrul fahimi ke wani ne ya gani gunka amma bai san waye ba yana tunanin zaidu ne ko amru a bakaru ne ko amru to shi ne ya ce a bakarun indaka shin bakaru ne ke wurinka kaga wannan tambaya ne kaga hamza ta zo am amrun am amrun ko amru ne kaga am ita ma ta mi ita ma ta zo to kaga ita ma ana tambaya da ita kenan kaga a sai ka ce harfu listifhami mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab eh baya da mahalli al-i'rab bakarun mubtada ne gani eh labarin sa sun yi sabani suka ce za a kaddara shi ne eh wa khabaruhu eh mahzufun تقديره كائن وتقدير الكلام أبكر كائن eh haka suka ce gani to haka suka ce indaka shi kuma zarafi ne yana ta'alluki da shi labarin ne wasu kuma suka ce indaka ɗin shi ne labari eh akwai saɓani idan aka samu mubtada sannan an samu jari da majaruri ko zarafi ya biyo bayansa shin shi za a ɗauka matsayin labarinsa ko ko ƙaddara masa labarin zai eh kamar saɓanin alhamdulillah shin lillahi ɗin shi ne labarin alhamdu ko ko labarin ƙaddara shi za a yi sai a ce alhamdu ka'inun sabitun waɗannan ne da za a ƙaddara shi su ne za to irin wannan ne shi ma to haka ita ma am harfu lissafi hamici mabniya ala sukuni la mahalla la hamina li irabi amrun shi ma mubtada ne eh shi ma takadirin zancen am amrun indaka saboda ambaton sa ya gabata shi yasa ba a maimaita shi ba wa hal kharaja zaidun shin ko zaidu ya fita aga shi ma neman tambaya ne neman fahimta ne to hal ita ma harfu listifhami kharaja fi'lun madin mabniyun ايش على الفتح كو زيد فاعل مرفوع to sai al'asma waɗancan duk misalan sunaye ne wa man to ita man ana tambaya da ita liman ya aƙilu ga wanda yake da hankali mana akan jingina ta ga al'uƙala man anta hmm? waye kai to kaga anta din nan ya nuna yana da hankali ba dabba ba ce ba dabba ba ce to haka suka faɗa amma dai wannan galiban ne eh ba wai dole dole hakan ba ne wani zubin za a iya ma jingina ta ga marasa hankali duk akwai wannan eh a wurin tambaya kenan sai me wa ma akwai ma ita kuma limala ya aƙil ita ma galiban ita kuma ana tambaya ga abin da duk abin da bai da hankali to in za ka yi tambaya game da shi to sai ka yi amfani da ma abin da adda hankali shi kuma sai ka yi amfani da man wannan al'asal kenan wannan shi ne al'asal amma an samu wata fa'ida balagiya wadda za ta sa mai hankali din a yi istifhamin sadama za a iya eh za a iya mi za a iya yi ko yawwa to wannan shi ne to shi yasa a tambayoyin kabari kaga kowanne aka aza shi a mahallinsa man rabbuka kaga ba a ce ma rabbuka ba duk da haka yara ke cewa islamiyya ma rabbuka eh to a gyara musu man rabbuka yake eh wani littafi haka sai ya ce ma rabbuka eh to man rabbuka ne a gyara musu eh ma'anta a wacce yana mubalaga babu mubalaga ciki babu mubalaga ciki eh ka nuna mai kama eh to yanzu kai sai in kana kallo ne a matsayin dabba ka cire shi daga ka cire daga sahun masu hankali e to wannan kaga yan an tambaye ka sai ka ce to kai aurenka mahaukaci ne eh kaga sai ku yi ta rigima eh to kaga ni da aka zo eh ma dinuka kaga ba a ce man dinuka ba sai aka ce ma dinuka man rasuluka to wannan shine al'asal eh al'asal in zaka nemi tambaya ga abin da adda hankali to kai amfani da ma in mara hankali ne kai amfani da eh da ma shine wannan al'asal eh to inda suka cakudu fa akwai masu hankali akwai marasa hankali to wanne za a yi amfani da shi wasu ka ce a yi amfani da ma ta galiban lagairil aƙilina wasu suka ce a yi amfani da man shi ma ta galiban lil'aƙilina wancan lagairil aƙilina eh to haka wasu suka faɗa to a nan kowanne za ka iya amfani da shi tun da an samu garwayuwa da masu hankalin da marasa hankalin to za ka iya cewa ma za ka iya cewa eh ban amma dai in zallan masu hankali ne to al'asal ka yi amfani da man in zallan marasa hankali ne ka yi amfani da yawwa to ka gani to ka gani irin su malkita malkaza malkaza malkaza to ka ga duk wannan ko ma huwa kaza ma huwa kaza irin tambayoyin da ake yi to wannan shi ne to mala ya ce walhamdulillahi wahadahu godiya ya tabbata ga Allah shi kadai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Allah ya dada salati ga shugaban mu annabi Muhammad wa alihi da iyalansa wa sahabihi da sahabbansa wa sallama ya dada aminci gare shi katabahu ya rubuta wannan littafi Muhammad ibn Ahmad mutumin nan da ake kira Muhammad dan Ahmad ibn Muhammad dan Muhammad alhimsiyu alhimsiyu wanda ake jingina ga garin hims nan gari ne alhambaliyu wanda ake jinginawa ga mazhabar hambaliya fiddiyaiya ya rubuta shi a makaranta abiyaiya makaranta ce a dimashik eh makaranta ce shahararra wadda malamai da yawa sun zauna a makarantar sun koyar a nan garin dimashik babban birnin suriya kenan to a cikin wannan makaranta ya rubuta wannan littafi mai albarka sai ce bishahari jumadal akhir a watan jumadal akhir yawwa min shuhuri daga watannin sanati wato shekarar salafin wa hamsina wa samanumi'a wato 853 hijira kenan ya rubuta wannan littafi hijira na da 853 yau muna 1447 a yayi ya ta sama 700 to kaga ba da yau ba ne to Allah ya amfanar da mu Allah kuma ya saka masa da alkhairi babu shakka ya yi ƙoƙari ya rubuta littafi a takaice kuma ya kinsa masa fa'idodi sha Allahu za mu yi nazarin kuma wanda za a sake ɗorawa sai a haura don shi karatun na hau ba a bari za a ci gaba da yi sha Allahu to